bismillahir rahmanir rahim arabiu na hudu hukumul misali shine hukumin hukuncin nan na na misali na'am eh qad taqaddama annahu imma ya'i ya al-fa'il gabata cewa shi misalo Mhm.
imma ya zama ya yi ne ya yi ilfa'i ne awa wiwa Na'am.
ko kuma wa wiwa ilfa'i na'am fal ya'i ya yi la yuhzafu minhu fil mudari wa ba shay'un ba a shafa ba a shafa komai daga gare shi da kula da shi ba abinda ake shafa na'am illa lafazaini sai dai lafazi guda biyu akahuma sibawai wanda sai ba wai shine ya haifar shi wa huma yasara al-ba'iru wa huwa wa huwa masu ne na farko ya sarar al-ba'iru na'am ko na'am ya sarar al-ba'iru yasiru ya ce ya siru na'am Da Ka kaga wa'ada wanda ya ba sa ido.
bakwai ba, ko kuma wa'ada ne a ce kamar wa'ada ya ido yanda awon wasar ba yana baka misali bane eh shi awon ya sare ya sirin kamar wa'ada ya ido ne eh ya yake baka misali na'am Mm.
na'am min al-yasri daga ya siru kaddarri kaddarri ko ne eh kallarbi ne ko yawa ni na san akwai gyara a wajen kallarbi eh na'am eh yasri daga yasri ne kallarbi na'am kamar larbi ayin lino na'am shine allino
wal shi ne inkiyar kamar sa wani yanki yari da kuma jawuwa wato a ce raƙumin nan ya yi sauƙi wajen jawuwa shi ne ma'ana ya tara ya na'am ya tara ya siru na'am an gane kuma an ce ya tara albadiyo na'am to wannan mularin sai sai ya zama ya siru Mhm.
a gaba abin da aka shafi kenan don an ce haka kamar raunar raƙumin ya yi sauƙi wajen jawuwa na'am shi ne abin da yake nufi waya isa ko kuma ya isa
ya isa ya isa ya isu ya isa ne Mm.
nan ma shi kana ƙara da lafiya abubuwan nan nan ya taɓa da lafiya karatun kallar
fi lugatin
ya fi lugatun a cikin wata luga na'am ya isa ya isa Na'am.
kaga akwai wanda suka ce ya yi asu na'am ko eh bulari insa na'am to amma wannan luga kaga ya isa ya isu Na'am.
kaga babu wani abu da aka shafe kawai wasu ne kawai bulari in kawai ya isa ya kace ya isu kawai na'am Mm, kamar ya tsara ya firu
alwawi wawi tuzau fa'uhu ana shafe to wannan bulari wai wannan filan su ne wanda muka sibo fitin ya ya kai to waɗannan eh Yawwa.
tsara domin wancan wa'adan kawai ya baka awansa ne cewa ya tsara ya siru daidai yake da wa'ada ya idu kawai Eh.
a lafazin a lafazin harfin scott na'am wasalin su yadda lafazin yake haka wannan lafazin ba yake na'am yawa wulari da kuma ya isa na na ce da kuma sai ya ya gwada isa eh ne su ne filin mulanen da ya ba su su wanda za ga eh, isa yau wannan wajen ma da nake son duba shi ma da yake magana akwai wani an magana a nan wajen na kan farkon karatun yake Shikenan mu je?
wa isa Eh, ya isu ko?
eh, shi wani ya yaran isu ne gyara?
eh alwawi wawi tuzau fa'uhu ana shafa fansa min al-mudari daga mudari idza kana ala wazni yaf'il idan ya zama awon ya fi ne bi kasr al-ayn da fasahanta da fasahanta a yi Na'am.
ala ne ya fi da na'am sai ka shafe a fasa idan mudari ya zo kamar misali yanzu wa ada wa ada kaga da yau ido ya kamata a ce shine kiyakin ka ko Mm.
yau ido Na'am.
sai ka shafe wawun Mm.
shine fa kalmar sai ka ce ya ido na'am abinda zaka kenan Na'am.
in dai awon fa'ala ne ya fi ido Mm.
to abin da za ka masa kenan shi ana shafewa idan wajen mulari ne shi kuma shi ma za a shafe shi a cikin
وكذا من الأمر haka na amri ma لأنه فرع domin shi rashin sa ne ai- amri ya yi rashin mulari ne ko نعم نحو وعد يعيد ido إد kaga da mulari in an shafe wawun Mm.
haka na amri ma an Amrin ma shafe an wawun shafe, mm.
eh wa wazana yazinu wazin zin eh wazina eh wazina eh yazinu yazinu eh zin zin na'am
Wajena ne?
eh wazina
a zai zama wazina ne ko wazana ne eh a tun da ya auna awon fa'ala ya filo ne kamar wa'adan ya ido har ga wa fa'ala ne fa'ala ya filo Ya wajena ne.
zai zama wazana kenan ya zinu zin
na'am wazana yazinu na'am na na'am eh wa amma idza kana ya'iyan amma idan ya zama ya iya ne
ka kaya ni'a
yayi yana ako
Na'am.
yana'a Na'am. Kai ne.
yayi ne na'am
Na'am. Haka.
yana'a yayi ni'u eh dan ya zama yana ne yayi ne
au kana ko wawiyan kuma ya zama wa- wawi ne
fa kana mudaruhu ala wazni yaf'ulu kuma mularin sa ya zama a bisa awan ne ya kulu ne bilamil aini bilamanta aini Mm.
kamar Nahawu wajaha yauju wajaha yauju na'am Wajaha ko waju.
wajuha wajaha Eh?
wajuha Da wajuha.
Mm.
Ko?
yauju ba ala ya kulu kenan na'am shine bilamil aini Na'am.
ka gane Na'am.
kaga shi ba za a shafe ba kenan na'am an gane ko na'am kawai abinda za ka yi fa'ala ya filu shi ne idan dai wawi ya zuwa irin wannan awon da dole sai ka shafa kalma amma idan ya zama fa'alan ya kulu ne ko fa'alan ya filu ne kamar yadda za mu faɗa nan gaba to shi in ya zuwa yadda kalma take haka za ka faɗi ta an gane kaga wajuha da yake fa'ala ne ya kulu ne yautu yaujuhu ba kaga babu mai fara shafi ba tana nan yadda Eh, na'am.
yauwa Wajuha.
amma da awon fa'ala ya filu ne to shi ne ake shafi Wajaha ko ola kenan ko?
eh fa'ula Na'am.
ya kulu ba Eh, ko ola.
shi ba dama a shafi sai ka bar shi yadda yake ba kalmar idan dai wawuyi ne nake magana na'am ko ya iyi ne shi ma dai sai ka masa haka
au ala wazni yaf'alu ko kuma ya zama a wa'an ya fa'alu ne Mm.
ya fata ya haka fatiha ba'antanta kamar nahawu wajila wajila ya yaujalu na'am shi ma haka za ka faɗa la yuzafu minhu Ba za shay'un a shafi komai da gare shi na'am wasa mi'a
ko su mi'a wasu mi'a ya jalu na'am waye jalu ko an zo an ji an ji wasu sun faɗi wannan shi wajilan ne suka ce ya jalu na'am ko an su kuma suka ce ya jalu yajalu na'am an ji wannan an yi tabbilin wawun eh yawa amma dai ka gani wannan dai shine kyafi domin wajila ne a asalin ko na'am a ce yaujalin ai shi ne shi ne mutum na'am wa shazza ya dau to sai kuma a ciki har ila yau akwai waɗanda mun faɗa mun ce ba a shafe idan sun auna awon fa'ala fa'ula ya kulu ko na'am ko kuma fa'ala ya filu Mm.
an ce ba a shafe ba za a tabbata Mm.
sai wanda kawai ya auna awon fa'alan ya filu Mm.
shi ne kawai ake shafe ko na'am abinda muka yi magana kenan eh idan dai fa'alan ya fa'alu kai afuwa ko kuma fa'ulan ya kulu ko ba a shafe haka ake bari da sai ga wasu daga ciki kuma waɗanda su kuma an shafe musu ɗin sai yake su ne zai gaya maka su don ka rike su don gan su ku shazzi ne su an gane ko Na'am.
kamar misali ya da'a ya da'u na'am kaga ya da'u na'am a gane na'am kaga ya zama wa- wadi'a yau ji na'am
an gane ko na'am wadi'a yau ji abin da ya kamata ya zama kenan ka gane Eh.
amma sai aka ce ya da'u na'am
kaga da da aka saba wawun ma kamata ya zama ya ji o ai ya di'u eh to sai kuma aka ce to a to ai shi wannan dalin yayi kusa da huruful halki shi kuma huruful halki galibi duk lokacin da zai zo ai yana zuwan fa'ala ya fa'ala duk wanda yake mai huruful halki ne eh ai fa'alan ya fa'ala ne Na'am.
sai aka ce aka ce to kiran nan yanzu a mai da shi zama ya dalilin da ya zama ya da'u saboda kusancin saboda munasaba kawai ta huruful halki amma ba da ba na haka ba da ya kamata ya zama yauji'u Na'am.
mutum da an shafe wawun Mm.
ya zama ya di'u Mm.
to kuma aka ce ya di'u da ainihin a gaba munasabarsa da rubul halki Na'am.
kuma rubul halki an san shi lokacin da ya zo dama ba ala ya fa'alu Mm.
sai aka ce to a mai da shi ya da'u na'am Na'am.
kashi sun ji jinta Mm. wa ya za'u haka na ya za'u shi ma haka ne duka mai yadda muka faɗi wannan Mm, waya zaru ko ya zaru
waya ba'u ko ya da'u waya ko ya kau ƙau ko ya waya lagu la'u ko ya lagu waya la'u Waya- waya habu na'am ya fata ainihin da an ta ainihin ta duk gaba ɗaya sai a fitar ta ainihin na'am
kila wa'an suka ce shi zuza wa'annan shazi ne ko Na'am.
da muka faɗa kamar yadda muka faɗa mun Na'am.
ce shazza dama na'am Wakilin na- Wakilu, na- ha?
wakilin wakilin na- lashi zuza Na'am, lashi.
shine kila wa shazza din da muka faɗa a farko Na'am.
a shazi ne kenan ko Na'am.
wakilin lashi zuza wa'an suka suka ce a'a ba ma shazi bane Mm.
domin me domin asalin ha asluha domin asalin ta ala wazni yaf'ilu a bisa awon ya ilu ne bi kasar kasara la'ayni kamar yanzu ya da'u din nan asalinsa watakila wadi'a wadi'a asalinsa wadi'a ne yaudiku Mm.
an gane ko Na'am.
to sai ka shafe wawi ka ce yadiku kamar yadda muka yi magana sannan sai ka mai da shi kuma ya dau
wa inna ma futihat cewa an masa fata ne li munasabati harful halqi saboda munasabarsa da harafin halki hurufin halki saboda dalilin da yasa kenan sai aka ce shi yanzu da dama duk wanda yake zuwa mai hurufin halki ai yana zuwa ne ko fa kalmarsa ko ai ko ainin kalmarsa ko lamun kalmarsa in ya zo kaga dalilin da yasa kenan tun da aka sai aka ce to shi rana a mai da shi ya zama na fa'ala ya fa'alun kamar yadda mai hurufin halki ke zuwa dalilin da yasa kenan aka masa Ruhu mila kaga duk waɗannan haka ne to amma an ga duba shi ya zaru me ya dalilin da yasa za a yi masa ai ra ba ta daga cikin hurufin halki sai aka ce to shi kuma dalilin da yasa shi kuma an ga ya yi dauki an dauke shi ne a bisa kamar ya zaro ya da'u kai afuwa kamar yadda ya zaro yake haka ya da'u shi ma sai aka ce a dauke shi kamar haka na'am saboda sun yi kama a wajen faɗa sai aka ce to ya zaro nan a dauke shi kamar ya da'u sai aka ya zaro shi kuma sai ya zama dalilin da yasa aka yi masa saboda kamar sai da ya da'u kenan kawai na'am yawwa na'am
ka ji wani rikici Mm.
ya habu ka ga dama shi ma ba walihu Na, domin ya habu ba duk da an ce ba na ha- ha'un ne.
haifar alamun ainihin kalma a yi habu ba ce ko Eh, ita ma haka wannan harafin tun dama ainihin kalma aka ce haifar ko lamun kalma ko lamun.
Yawwa. to shine duk waɗannan na'am amma alhazuhu amma shafewa fi yata'u a cikin ya da'o wa yasa'u da ya za'o wa shaza wannan shaji ne ittifa ittifaqan domin asalin sai ya da'o ai waɗaya ne ko na'am waɗaya kuwa kaga da za a ce yau ɗi'u Mm.
ko na'am to an kaga fa'ila kenan yas'ilu na'am
a ka'ida mun faɗa mun ce duk wanda ya auna awon ya tsilo in dai mulara insa ya tsilo ne Mm.
me muka ce a a hukuncin sa ana shafe fa da mulara insa ko na'am to kaga a nan wajen wadaya yaudi za ka shafe me Mawi.
wawi Mm.
sai ya zama ya digo na'am ko na'am sai kamar da shi kace ya dau saboda shi ma ga aini ga alibi jan alwa eh na alhamdulillah wanda hurubul harfi ya ce Na'am.
haka shi a ka'ida bai kamata a yi ba Mm.
ko Saboda- tunda wa'annan wanda muka yi magana ai su dai ya kamata a yi ne Eh, haka.
amma wannan shi ai bai kamata a shafe masa ba ko shi ne abin da yake magana Walwawu- wa- walwawi ko ai wanda in wawi ne dama mun ce ana shafe kalmar minal mulai ko Na'am.
ya kana ala wazni yafilu to kasar da ai in ya zama abin awan ne yafilu ne daga karan da ai Mm.
shi dama ana shafe ko Na'am.
kaga in haka ne wa daya yaudi'u ko Na'am.
Yaudi'u. sai zama yaudi'u kenan ko Na'am.
Mm.
haka ce ya dau na'am don haka ne ya zama shafi kenan na'am to haka ne don haka ne Mm.
eh shi ma ya zama shazi kenan kamar ya fada cikin wadannan Na'am.
shi ma shazi ne wannan ittifaq wancan kaga ba gairul ittifaq ne ai shi sai Eh.
kuma an sun ce shazi ne an kuma sun ce ba shazi Ba bane shazi bane.
ba dalilin da yasa aka masa wannan na'am yanzu malihi ma maksurul aini eh na ko ko ya sauko Eh.
shazi ittifaq ya kane ismaili imam maksurul ayn don malin sa maksurul ayn na'am maksurul ayn wato kasar kasar da aini ake masa eh wal qiyasu ya zi fi aina malari ya zakatu a cikin ainin mularin sa na'am alfatu alfatu kwata hali ya kamata a yi na'am a cikin ainin mularin sa na'am kaga yau dau kenan haka ne Mm.
an gane ko eh shi ba yau dau bane kenan na'am waɗe an yauda'u ne yau dawo ne kaga fa ila ya fa'alu kenan Mm.
dalilin da yasa kenan yake haka ne Yake maka yake shayi.
cewa. domin ba haka ba kaga shi ma ya daidai da wancan wanda muka bayani a baya na'am ko in an ce waɗe a yauda'u ne kaga an shafa wawi Na'am.
sau dama ya kamata a shafe sai eh ya yauda'u na'am kaga ya diwon kuma saboda kusantarsa da alhamza an ce ya Ya ɗau ɗau.
kaga haka ne ya kuma ga Ya mu zama wancan wanda muka kamar- magana kenan eh to kaga a nan wajen dalilin abin da zai kenan ya zama shazin saboda shi ba yauda'u bane Malari munarin zai yauda'u yau dau.
ya dau ne to kaga in ya dau ne ko bai kamata a shafe mawa wawi kenan ya kamata a bar wawun Haka.
ya kamata ya zama yau dawun kenan Eh.
amma kuma sai aka ce ya dawun kuma aka shafa wawun kuma Na'am.
to kaga haka ne sai zin kenan ita ba Na'am.
yawa haka na tun yawo ya bari
Mm. wa amma masdaru amma mazdaro nahwu na hawa wa ada ada wa wazana hawa zana wa yajuzu fihi alhazfu wannan shafewa ya kamata a gare shi wa adim da kuma a bar shafewa ko a shafe ko a shafe na'am fa taqulu in da kai manzari kenan sai kuma sai ka ce wa ada ya idu sai ka Idatan.
ce idatan na'am ko kuma wa ada Wa ada.
kaga wa adan ka bar shi Eh, idatan ka shafe idatan an shafe.
to kai da duk inda ka shafa wawi Mhm.
sai ka musanyo tayi ba kansa Mm.
da manzaro Mm.
in ka ce wa adam ka kira wawi sai ka ce idatan na'am ai da gina na'am ko wa zina ya zinu sai ka ce zinatan zinatan ko wazana wazanan ko wazina
idza hudifat alwaw da aka shafa wa min almazari mhm ajnabu uwilat ghayra an ma'ana, fi hata amzin yuta fi ayri ya yahin kamar da kamara kamar ne inda na maqatu zafu ita shuzuza matan ma akan shafe ta shi zuza ka qawlihi kamar faɗin sa innal khalila ajaddu bayna fanjarab wa ahlaku ka adala mar wa halaku ka idal amrayn allazi wa na kaga ida na kaga idatan ne sai aka shafa ta eh ida aka shafa ta in ba
Mhm.
kan ba wannan dalilin mu ma ai ba za ka gane ma idan ka zama da- dalilin ga dalilin da ya sa ba eh ga dan karatun ki Mhm.
kaga wa ala buka sun saba maka idal amr alƙawarin nan na lamari allazi wa adu wal istan na'am kaga idatan ne na'am kaga amma sai aka ce idal amr مم. وشذ حذف الفاء sabba ya ya shazanta في نحو a رقة cikin riqatan للفدة da alfazir ba kaga wariqu ne yariqu riqatan نعم to a ce riqatan din a shafa wawo a irin wannan ya shazi نعم an gane ko نعم domin dalili shi ne su waɗannan abubuwan idan ka duba ainihinsu babu manzariya tare da su ka gane نعم babu manzariya tare da su misali in ka ce ya riku yana kirkiri ke مم.
ka gane إيه ko rika ya kirkiri ya riku yana kirkiri نعم don ka ce rikatan azurfa kuma ke نعم don ka duba ka ga rikatan din ai ba ka zo da shi da ma'anar kirkiri ba kawai مم.
inda ka zo da shi rikatan kirkiri kenan مم.
to sai ka ce yana da ma'anar manzariyanci نعم to bai da ma- ma'anar manzariyanci domin in ka ce rikatan ka ce azurfa kenan مم.
an gane?
Eh.
ya ce wa azurfa kuma ai ba manzarinci ba ne an gane ko?
Eh.
yau wato shi ne Ina ne.
ya zama yana da ma'anan manzarin abin da ya wanda zai iya karɓar ma'anan manzarinci Mm.
don ka kawo shi da sai ka ce to shi kenan wannan za a iya zuwa da shi a shafe masa wawo kamar yadda ya fara نعم ni za a ce shafa fa a cikin wannan rikatu مم.
wannan shan zima نعم lilfin lata a ce rikatu ɗan azurfa ake ne نعم وهشة ko kuma shishatan نعم.
ilmu malati ba shi da ɗigo da la'ar limu yake ƙasa ce wacce ke ta yi muni sai a ce shishatan ƙasa mai نعم muni kenan نعم
to aga wahisha ya yi muni Mm.
ya yi- ya shiga dawa Mm.
wahisha ya yi dawa ke Mm.
ya shiga dawa ko نعم ya hishu إيه to aka ce hishatan kuma an ce sunan an ce kaza ne kaga ai ya kamata a ce wani munan daga kenan an ce da misali yana da manzari ko zai zama ba a faɗi wannan ba Na'am.
kaga ba ma ba ma wannan manzari yadda ke نعم وجهة ko للمكان kuma a ce jihatan bijirar lil magana da bijirar almutaji ilai Na'am.
wanda ka fuskanta zaka ce sai a ce jihatan نعم kaga shi ma da ya kamata ya zama wajiha ya jihu a ce Jihatan.
jihatan نعم ko Na'am.
waje a ya fuskanta kenan Eh.
a sai a ce jihatan nan ya zama fuskanta kenan Mm.
amma sai aka ce jihatan nan wajen da kake zuwa ka je ka fuskanta shi نعم to kaga duk waɗannan lintifa al manzari ta ana domin ba shi da manzariyancin نعم ba manzariyancin نعم الحمد لله alhamdulillah